إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا goma goma ne ko sha ɗaya ko? yau muna goma daidai ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya dace da goma shi ma dai ga watan daya shekara ta 2025 a muna ci gaba da yin tafsirar alkur'ani mai girma muna cikin a suratu alƙasas in tsaya daidai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala Allahu ala ana kulu wakil ko bayan abin da ya faru tsakanin annabi Musa alaihi salam da shi da wato wanda yake shirin zama shirikinsa wanda yake shirin ya zama shirikin shi bayan abin da ya faru cewa yana so ya mai wato ya ɗauke shi dan aiki tsawon shekaru takwas in ya cikata wannan daga wurin shi ne nan muka kwana Allah subhanahu wa ta'ala yace falamma qada Musa al-ajala fasara bi ali anasa min janib at-tur nara qala li alihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin min an-nar la'allakum tasqalun Allah ta'ala yace falamma qada Musa al-ajala lokacin da annabi Musa ya kare ajalin ya kare wato ya kai lokacin da suka yarjejeniya da shi da wato mahaifin wannan 'yan mata ɗin lokacin da nan musa yarda mai aiki tsawon shekarun nan aga wannan yake nuna annabawa suna aiki suna aiki na ƙarfi shine cikakken dogaransu da allah subhanahu wataala suna yin aiki a nan musa ya yi kiyo na shekaru takwas zuwa goma lokacin da ya kare wannan malamai suka ce al'ajala din na ana nufin shekara goma ma'ana lokacin da annabi Musa ya cika mafi cika ajalin guda biyu dama ya ce takwas in ka cika goma to wannan daga wurin ka ne malamai sun ce wato abin da yake nuna cewa annabi Musa alaihi salam a shekaru goma yi domin shine ajali mafi cika shine cikakken lokaci kuma shine wato lokacin da a cikin shi akwai kyautatawa kuma akwai mi akwai nuna sanin ya kamata a ciki domin Allah ta'ala ce al'ajala falamma qada Musa al'ajala ajalin nan dai tana yiwa ajalin da aka faɗa daga baya fa in atmamta ashran fa min indika mana shine mafi cika amma ruwaito daga mujahid almajir abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhu ya ce annabi musa ya shekara goma kuma ya kara wasu goma ɗin girma yi shekaru haka suke sai su zo su wuce kamar ba yi su amma an ka fara su ne sai kai ta ganin nisan su amma da an fara shi kenan da an yi ɗaya to shi kenan ɗayan ma baka san lokacin da za ta da ta biyu din baka san lokacin da za ta zauwa ba ta uku ta hudu wata rana sai ka ji an ce ai an gama ko ba haka ba to amma dai wannan magana ce wanda a ba san mafitarta ba ba san dalilin ta ba mai yiwa ingantacciya ce mai yiwa kuma ba ta inganta ba to Allah ta'ala dai ya ba da labari cewa falamma qadha Musa al-ajala yayin da annabi Musa ya kare lokacin da suka yi yarjejeniya da shi da mahaifin ‘yan matan nan, wanda wasu malamai muka ce suna cewa annabi Shu'aibu. Allah ta ya ce wa Sara, kuma annabi Musa sai ya tafi, bi alihi da iyalan shi. Wato annabi Musa alaihi salam duk da wanda yi yana mi, yana kwaɗayin ya koma, ya koma garinsa, ya koma wurin iyalan shi. da kuma wurin dangin shi ɗan lokacin nan yana sara yana dibin bakin gatari yana rayuwa cikin waɗannan mutane na madiyana kuma yana tunanin gida yana tunanin mahaifin shi yana tunanin jama'a shi sauraka shekarun nan na karewa annabi Musa ya ce to shi fa gida za ya tafiya sauraka annabi Musa ya yi niyya akan me akan tahiya ganin su a cikin boyo daga fir'auna da kuma ainihin mutanen shi sai ya ɗauki iyalan shi da wanda yake tare da shi na dabbobin da wato sirikin shi ya ba shi kyautar su saboda sai ya kama hanya da ya bi hanya da su a cikin dare dare wanda ana ruwan sama a cikin shi sa'annan kuma ga duhu sa'annan ga sanyi a kungurmin daji ne daji ne ba gidaje yake akwai ba kawai daji ne ana tafiya a ruwa ana yi yake nan ana nana sai annabi Musa ya samu wani masauki ya sauka ma'ana wurin ya da zango ya da zangon shi yace bari ya kunna wuta dan ya maganin wato sanyin da yake shi na ruwan sama da sanyi ana yi kuma in ya kunna ya kista abin nan abin nan ashana irin tasu ta zamanin su ta burkaki kawai sai take kama sai mamaki ko ya aka yi yana cikin haka kawai sai ya hango wata wuta ga ta can shine Allah ta'ala ya ce anasa sai ya hango wuta anasa kalma ce da aka doko daga al-inas wato shine kaga abu anasa min janibi turi nara sai annan Musa ya hango wuta daga gefen duci tana ci ana ya ga wuta ta kama tana haskakawa daga daga nesa Ƙwale ne yalin ku sai ce ma iyalin shi ku zanna. Inni anastu nara. Lalle ni na hango wata wuta ga ta can. Ina so in tai wurin ta. La'alli atikum minha. Me yiwa in zo muku daga wannan wuta din bai khabar da wani labari saboda an ce annabi Musa hanya ta bace mashi. Wanda yake nuna annabawa yana samun sai irin abin da yake samun sauran mutane na wahalar rayuwa ba don komi ba sai saboda su ke gaya ma mutane wahalar rayuwa to ya kamata su masu ɗanɗana su ji yadda take ko ba haka bane da ji da gani duk ba su magani sai ka taba kai in ka gani ka ga mutum na shan wahala to bai kai ba shi wanda yake shan wahala ya hika sanin abin da ake so ko ba haka bane in baka taba yin talauci ba ba kai bayanin shi ko kai dai baka san yadda yake ba in baka taba yin rishin lafiya ba ka san yadda take in ko da ka tashi kawai karatu kake yi kana karewa kuma ga kasuwa gidanku aka saka ga harkoki aka baka jari kaga baka yi bayanin zaman banza baka san yadda yake baka taba yin shi ba to shi yasa annaba Allah ta'ala yake dandana masu wahala saboda su gwada ma mutane yadda take ko mutane sun ga sun sha wahala yanayin sun yi bayani duk wanda ke cikin wahala ya san lalle su ma sun san wahala to shi yasa Allah subhanahu wataala sai sa wato annabi Musa alayhi salam ya bace hanya ya batan kai hanya ta bace ba shi ya rasa ina zaya to yace musu zan je in samu labari wurin tunda in ka ga wuta na ce akwai mutane wurin ko ba haka ba to in naje na samo muku labari ina ne hanya take hanyar garinmu sai su gwada mu ko kuma dai su gaya mu in ma tafiya suke sai mu tai tare zan dai samu labari a wurin su aw jadwatin minan nari ko kuma in samu wani gungume na wuta in samu wata wuta in ɗebo ta in zo da ita nan mu sha wuta tare mu sha ake cewa ko mu sha wuta tare kan wuta ai konewa kenan da ita to mu ji wuta tare jazwa shine garwashi wani gungume na wuta a zo a ɗauko a zo da shi wato a ji wuta la'allakum tasqaluna mai yiwa in na zo da wannan wuta din wato za ku yi maganin wannan sanyin da ake ciki da wannan ruwan da ake ga sanyi ya sauka to za ku yi maganin wannan sanyin da wutar da za ta zo maku da ita domin wuta tana maganin tana rage maka sanyi da Allah subhanahu wataala ce falamma ataha to lokacin da annabi Musa ya taho ya taho har ya zo wurin wuta din nudiya ya ka kira shi asalin abin nadahullah yana zuwa sai Allah ya kira shi amma sai aka boye saboda an san wa za ya kira shi din an san wa ya kira shi din muna gane ko nan an boye sunan Allah ne saboda mi saboda an san Allah ne ya kira shi nudiya sai aka kira annabi Musa kamar yadda Allah ya faɗa wani wuri wa nadainahu min janibi turi aymani wa qarrabnahu najiya wa nadainahu Allah ya ce mun kira shi to shine nan ma Allah ta'ala ya ce nudiya sai aka kira annabi Musa min shafi daga bangaren ko daga gaban alwadi rami abin nan gefen rami ko kwari alwadi al-ayman wato shine wanda yake dama mana daga bangaren ko kuma daga gaban wannan kwari din wanda yake kusa ga dutsen babban dutsen nan dai wanda Allah subhanahu wataala ya annabi Musa magana wuri to kuma daga daman wato daga daman wannan dutsen ta bangaren yammacin wannan dutsen kamar yadda Allah ya faɗa a wani wuri wa ma kunta bi janibil gharbiyyi إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين الله تعالى يا رسول الله ya kai baki Allah ba ka kasance ba a ɓangaren yammacin wannan dutsen ba lokacin da muka hukunta al'amari zuwa ga annabi Musa ko ba ka daga cikin waɗanda suke hallara a wurin amma mu Allah muna baka labari muna gaya maka abin da ya faru daga annabi Musa alaihi salam kuma kunta bi janibi turi idna daina baka kasance a bangaren dutsen ba lokacin da muka kira annabi Musa walakin rahmatan min rabbika litundira qauman ma ma ta'hum min nadhirin min qablika la'allahum yatadhakkarun haka ne ko Allah ta'ala ce baka wurin dutsen lokacin da muka kira annabi Musa sai dai mun gaya maka saboda rahama saboda tausayi saboda jin kai wannan yana nuna cewa annabi Musa alayhi salam wato ya nufi wuta ne ta wajen gabas kenan yayi gabas wurin neman wuta dutse kuma yana yammacin shi daga damar shi wuta kuma annabi Musa ya same ta tana ci a cikin itacen da ɗanyen itace ne saboda wuta iko Allah ce wuta ce sarauta Allah ce Allah ya kunna ta kawai ba wani ya kunna ta ba dan ya ji zafi ba ko dan ya maganin sanyi ba a'a Allah ne subhanahu bai annabi Musa ya je bai iske kowa wurin ba sai sarauta Allah hijira nan Musa sai ya tsaya wato ya kadu ya tsaya cikin dimuwa game da lamarin wannan wuta ga ta danyen itace ne amma kuma suna ta ci shi kuma yana can yayi yayi garuwa yi yayi yayi wuta shi take kamawa yana nan yana mamakin wannan wuta ya aka take ci sai Allah subhanahu wata'ala ya kira shi min shafi'il wadi al-aymani daga ainihi gaba shafi shine mi gaba ana cewa shafi kuma ana cewa mi sahil shawati sawahil gabobi ina ganewa ko gaba to gaban ruwa kaman gaban gaban tamki ko kuma gaban gulbi ko gaban teku ka san bakin gaban teku wuri ne na shakatawa wuri ne na masha na shigantaka min shati'il wadi al-aymani ina ganewa ko ma alhamdulillah kasashen laraba an kaje zaka iske ba a masha a wurin musamman dai kamar Sudan kamar Saudiya an kaje bakin ruwa zaka iske mata wurin su daban maza wurin su daban ba wanda ke ganin wani ana kowa matan mata suna ma sha su kaga su sai su tsakanin su su ma maza haka nan kowa ya shakata ya more ya tsaya bakin ruwa ya abin nan ya farin cikin shi duk da irin wannan ranar ranar juma'a zaka iske gari gaba daya cincirin do bakin ruwa amma in ka je kamar su misra nan nan zaka iske ma sha'a wadda tana yiwa ma ta hita ku Allah ya kiyaye min shati'il wadi al-ayman wato daga ba- gaban abin nan kwari na dama fil buqa'ati al-mubaraka a cikin wuri wanda yake mai albarka buqa shine wuri al-mubaraka wurin da aka sanya ma albarka min ash-shajarati daga wurin itaciya ne a rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yace na ga itaciyar da Allah subhanahu wataala ya kira annabi Musa a wurinta itaciya ce koriya tsanwa ce tana kadawa tana motsi Allah subhanahu wataala ya nuna mushi ita duk da zamani mai tsawo ne tsakanin zamanin annabi Musa alaihi salam zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama malamai sun yi ta bayanin nau'in itaciyar amma dai babu wani in- ad- abin nan dalili ingantacce da ya inganta Allah ya samu dace ya Allah subhanahu wataala ya ce min shati'il wadi al-ayman fil buq'ati al-mubarakati min ash-shajara an ya Musa an ma'ana qulna ya Musa shine ma'ana an din nan an ay qulna ya Musa muka ce ya kai annabi Musa inni lalle ni mai maka magana ana Allahu ni ne Allah rabbul alamina mahaliccin talikai gaba daya ana wanda ke maka magana wanda kake sauraron maganar shi to shine Allah subhanahu wataala wanda yake aikata abin da ya so ya aikata wanda babu abin bauta sai shi babu wani ubangiji wanda ba shi ba da annabi Musa ya samu natsuwa magana yana jin ta amma bai san daga ina take hitawa ba baya ganin mai magana yasa ma da magana ta yi daɗi ne ya ce arini ya Allah a gwada mani gwada mani zatin ka ya Allah domin magana Allah ta fi komi daɗi duk wani abu da zaka saurare bai kai daɗin ka saurari magana Allah ba shi Allah komi nashi saboda shi ne mai mai bada abu mai daɗi duk wani abu mai daɗi duk wani abin da za ka kalla ka ji daɗi to duka Allah ya bada shi kaga mai badawa ya yi wanda aka ba sai Allah subhanahu wataala ya ce wa an kuma muka ce ma annabi Musa alqi asak ka jifa da sandarka ana wannan sandar da ke cikin hannunka sai waci da ita ka jifa da ita kamar yadda Allah ya ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene wannan abin da ke ga hannunka ya kai Musa qala yace ya asaya atawakkau alaiha yace sanda ta ce ina dogara akan ta irin yadda makiyayi ke dogara akan akan sandan shi wa hushu biha kuma ina kakkabo ganyen itace biha da ita ala ghanami ga dabbobi na da ɗiyan gawu da sauransu waliya fiya ma'aribu ukhra kuma ma ina da wasu bukatu da ita daban masu yawa Bana Allah subhanahu wa ta'ala ce ba nan Musa kaga wannan sandan wanda take ga hannunka kai waci da ita. Falqafa idha hiya hayyatun tas'a. Da nan Musa ya waci da ita sai ga ta macijiya tana ta gudu tana sauri. Ba nan ne annabi Musa ya kara tabbatar da cewa lalle wanda ke mashi magana to shine fa Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake ce ma abu ya kasance sai ya kasance. To shikenan wani alƙiyasa Allah subhanahu wataala ya ce ka jiba da sannanka falamma ra'aha mana falamma alqaha ra'aha lokacin da annabi Musa ya jiba da ita sai ya ganta ta tazzu tana ta girgiza tana ta motsi irin yadda maciji ke motsi ka anna jannun kai ka ce aljana ce mana sandar da ta koma macijiya macijiya sai ta zamanto kama aljana ya aljana take kama aljannu ya aljannu suke a taba ganin aljani ba taba ganin aljani amma mutane suna yin hoton shayi ina saka gan shi in ka je wajen wasu masu rikiya sai ga hoton aljannu ga su nan hoton wani aljani ne wannan tana yiwa tun da shi rukiya yake ya taba ganin shi yasa ya zana shi ko ko tunanin shi dai haka ne suke shi yasa ba wanda sai da aljani yake wanda ya gani kuma gaskiya da waya iya rayuwa wani malami da aka rawaito cewa aljani ke zuwa wurin shi da siffan mutum yana ta karatu ana ta karatu tare da shi cikin mutane aka yi sabo da mutunan nan da siffan mutane an kowa ya san kowa almajirai kamar nan ne wanda yake kusa da kai da gobe za ka san shi ya san ka watakila ma ya zama abokinka kuna waya kuna ziyartar juna amma ku zan ta ya wani wuri tare a ka san gidansu ya san gidanku ka san gidan shi ya san gidanka ka san sana'a shi ya san taka kowa ya san kowa shi kullum in ya tashi kawai sai a ga kawai shi kada ya tahe shi sannan wani ɗan karambani ya ce mai yawa kai ina ne gidanku uku daga wani gari kake za ya ce eh shi wani gari ne ya ce wani gari ne nan wani garin suka kawo kuka wurin malami suka ce su wallahi mutunan nan gashi da kokari amma ba a taba ganin shi tare da mutane ba ba a taba ganin ya koma ko ya taho ta shi kadai kullum sai malami ya kira shi ya tambaye shi malami ya ce kaji kaji abinda mutane suka ce ina ne garinku ko kuma ina ne gidanku kowace unguwa kake shiga ta malam tsakani na da Allah ni ba mutum bane ni aljani ne amma ina son karatu sai malam ya ce to ban taba ganin aljani ba ko yana yiwa da Allah ka gwada mani ka gwada mani yadda kake ka juya ka koma mutum eh gaskiya malam ba ka iyawa ba ka iya haƙurin ganin aljani yace a ba yadda za ka yi ka yi ƙoƙari ka gwada mana kanka ba tare da na ji tsoro ba gaskiya ba yi ya in ka ji tsoro za ka in ka yi sa malam ga ta malam ka ji tsoro kawai ba haka ba kana iya rasa rayuwarka malam yace ni dai a gwada mani kawai ya juya kawai sai malam ya mutu ai na kai ban na yi gyara ba shi yace yana so ba ya gaya mashi in ya ji tsoro ya yi sa in kuma ya yi rashin sa to mutuwa ce za yi shikenan sai ya mutu sai karatu ya tashi an bar karatu ka annaha Allah ta'ala ce kai ka ce ta aljanan nan ko kuma wannan macijiya din jannun aljana ce walla mudbira kana ji ba annabi Musa ba annabi ne fa babban annabi cikin annaba fa cikin manya manya yake amma shi ma juya baya ya ruga da gudu saboda mi saurinta da girman halittarta da girman kawahuwanta da fadin bakinta aljana ce wata iri yadda ka san irin maisa maisa kuma irin ta kasashen manyan kasashen nan da zaka gani ga abin nan ana gwado ta in ka shiga cikin kafafen yada bayanai ko ka ganta wata katuwa ta hadda abin da ta game da shi ko giwa sai ta haɗi ta yi ƙarfin komi da ikon Allah sai da kaga wannan mesoshin irin na kasashen mayan kasashe ka san ba ba ba, ba mace zai bane na gaskiya ba iskoki ne ta annabi Musa din abin da yasa dan Musa ya juya an ce haƙorinta ma haka suke irin yadda kake motsa haƙorin ka je na kana goga su ɗin nan suna ƙara ko ba haka suke suna ƙara kaga ai dole a ruga an ce duducin da ta gamu da shi ma sai ta haɗe shi kawai za ta gaba da shi ta ta sanya cikin cikinta a sai ta maisa haka take ba ruwan da abin da ta gamu da shi ko mene ne ba ruwanta da abinci ne ta ji daɗin shi kawai haɗewa take na in sa abinci ne ta ji daɗi ta- ta ta yi maganin yawa an kuma kuma kana ga haka take yi in ta sa in in ta kama ta sa baki sai ta yi ta haka haka ɗin nan da take ciki wasu sinadarai ke akwai duk sai ta rugurguza abin gaba ɗaya kakkalle ko ƙarhe ne Allah ya kiyaye. Mun gode ma Allah, mun kare gode ma Allah da ba mu da irinta. Da ba mu da ire-iren su nan gurin. To shi yasa Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya juya baya ruga da gudu. Walam yu'aqqib Allah ta'ala ya ce bai waiwayo ba. Saboda me ɗabi'ar ɗan adam ne. Ɗan adam in ya ga abun ban tsoro gudu yake. Ko ba haka ba. ka yanzu maciji ma karami in ka gani cikin ɗakin ka dan karami yanda saran ka ne zai dan bakin shi dan karami ne gudu za ka yi. bare ka- kana shi kana shiga ka ga abin nan ta kai girma akwatin ka bakin nata ta bude haka ya za ka yi yana ga annabi fa cikin annabawa Allah babba shi ma ya gudu shi ke da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ji tsoro wannan dai dai yana nuna mamu cewa yana samun annabawa irin abin da yake samun sauran halitta na ɗabi'a irin ta rayuwa na tsoro dai yana kama su na wahala da Allah ta'ala yana jarraba su da shi da Allah ta'ala ya ce ya Musa ya kai Musa aqbil ka dawo wala takhaf ka ji tsoro innaka minal aminin lalle kai kana daga cikin amintattu wannan macije taka ce ba ta wani bace taka ce kuma ta san ka ba za ta cuta maka ba da nan Musa ya dawo ya tsaye ya dawo a wurin da yake tsaye da Allah subhanahu wataala ya ce to mun baka alama daga cikin alamomin annabtaka Ka rike wannan alama ce duk lokacin da wani abu ya faru kai kai jifa da sandan nan taka za ta koma haka da Allah ta'ala ce mai kuma usluk yadaka fi jaybika ka shigar da wato hannunka a cikin tsagar rigarka wannan tsagar riga din wannan yankan riga shi ake cewa aljay takhruj ita wannan hannun naka za ta fita hannu da larabci mace ce ba namiji bane takhruj hannun naka za ta fita bayda a fari kal tana walƙiya tana haske min ghairi su'in ba cuta bace ba ciwo bane muna ganewa ko ma'ana hannun mutum yana iya juyawa hannunka yana iya juya da wani kamanni to na ciwo ne saboda kai ba annabi bane in ka ga hannunka ya koma wani iri to ka tai likita a diba ka ma'ana idan ka sa hannunka a cikin tsagar rigarka sa'annan ka fitar da ita za ka ganta tana walƙiya tana ƙyalƙyali tana haske kamar dai wani ɓangare ne na wata a wurin hasken mi hasken walƙiya amma Allah ta'ala ce min ghairi in ba tare da cuta ba ma'ana in ka ga hannun mutum mutum baki hannun shi fari to abin nan ne alama ce ta ma'ana fari irin na kama an shafa maka hoda wari irin wannan wari irin na madara ba alama ce ta wato ka kamu da ciwon kuturta kenan to shi Allah ya ce ma nan Musa kai naka ba haka nan bane naka mu'jiza ce alama ce daga cikin alamomin annabcinka duk lokacin da ka sa hannunka a cikin riga an ka hidda kawai za ka koma fari واضمم إليك جناحك من الرهب Allah ta'ala ce kuma ka tattaro fukafikinka zuwa gare ka saboda tsoro saboda firgita arrahabu shine tsoro ko firgita ko faduwar gaba mana daga abin da ya faru gare ka na ainihin tsoron wannan macijiyar da kai ka tattara mi ka tattara fuka-fukanka haka ka game ka tattara hannuwanka haka jikinka ka game shi to da abin da kake jin tsoro za ka rabu da shi muna ganewa ko mana da lokacin da annabi Musa ya ji tsoron wani abu kawai sai ya tattara fuka-fukin shi mana hannayen shi ya game su haka ya mace to insha Allah wannan abin zai rabu da shi idan ya aikata wannan to duk tsoron abin da yake jin tsoro to zai rabu da shi ibn kathir ya ce wato yana yiwa a duk mutumin da ya irin wannan shi ma akan koyi da annabi Musa alaihi salam idan kana cikin tsoro da fargaba da faduwar gaba in ka dora hannunka a bisa mi wasu zuciyarka yace in dai kayi ne saboda koyi da annabi Musa to Allah subhanahu wataala shi ma yana iya gusar maka da abin da kake ji na tsoro insha Allah duk lokacin da ka ji tsoro ka ji gabanka ya faɗi a hannunka bisa bi bisa zuciyarka shikenan insha Allah Allah ta'ala zai zai fitar maka da abin da kake jin tsoro Allah ta'ala alam ba mu sani ba ko ko wani dalili ko kwara wata tajriba ce wata yau da gobe ce ta malamai sani na wurin Allah subhanahu wataala an ce annabi Musa alayhi salam ya kamu da tsoron wato fir'auna tsoro mai tsanani har ya kasance in ya ga fir'auna sai ya yi addu'a ina Allah ina gama ka da fir'auna kai maganin shi kuma ina tsoron ina ina ina neman tsari a wurin ka ya Allah daga sharrin fir'auna har sai da Allah subhanahu wataala ya raba shi da tsoron da yake ma fir'auna kaga kenan tsoron wanda za a yi cutar da kai ba haramun bane muna ganewa wato sai Allah subhanahu wataala ya cire ma annabi Musa tsoron Fir'auna kuma Allah subhanahu wataala sai ya doke tsoron da Musa yake ma Fir'auna ya maida ma Fir'auna Fir'auna ya koma tsoron annabi Musa ya kasance ma da lokacin da ya ga annabi Musa sai ya tsari ya kumce mishi kamar yadda jaki ke ke bawali haka shi ma yake tsari zai sai kowa ya gani in ya ga annabi Musa kawai sai kaga jikin shi yayi sanyi yace a kawo ruwa ya wanki ya koma kamar karamin yaro Allah ta'ala ya ce fa dhalika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'i fa dhalika to waɗannan burhanani hujjoji ne guda biyu dalilai ne kwarara guda biyu min rabbika daga wurin maliccinka Allah ma'ana jefar da sanda da kuma maida ta wato macijiya tana gaugawa da kuma ainihin sanya hannun shi a cikin wato rigar shi da hito fari kalba tare da rashin lafiya ba dalilai ne yankakku bayyanannun dalilai akan cewa Allah subhanahu wataala mai iko ne a kusa dukkan komai riwa ga Allah ya juyar da sanda ta koma mai maciji Allah ya juyar da hannu ya koma fari kal waɗannan dalilai ne da suke nuna sarautan Allah subhanahu wataala da ikon Allah kuma dalili ne da yake nuna ingancin annabcin annabi Musa alaihi salam wanda wanda abin ban mamaki din da ya gudana a cikin rayuwar shi wannan shi ake cewa mu'jiza ko aya sanda ba tare da asiri ba ba tare da kulumboto ba ba tare da shiddabaru ba ta koma macijiya Isa annabi Fir'auna yana gani yace a inda wannan ai suna da irin su da yawa wanda suka yi wannan abu to su nasu na ƙarya ne nasu na asiri ne yasa Allah ya ce wala yuflihu sahiru ai to ta matsayi ba ya cin nasara da inda yaje Allah ta'ala ya ce ila fir'auna wa mala'ihi dalilai ne da zaka tafiya da su zuwa ga fir'auna da kuma ainihin fadawan fir'auna makusantan fir'auna manya manya da manyan mutanen shi da kuma mabiyan shi ka je musu da waɗannan dalilan akwai saura ma na tayi amma ka je musu da waɗannan me yasa innahum kanu qauman fasiki lalle fir'auna da shi da jama'a shi da mabiyan shi dukkan sun zaman to fasikai ne fasikai a nan wurin kaga kafirai kenan ana masu yin tawaye ne daga bin Allah subhanahu wataala sun saba ma umarnin Allah sun saba ma addinin Allah annabi Musa alaihi salam yana ji haka kala sai ya ce rabbi ya Allah inni qataltu minhum nafsa lalle ni na kashe rai a cikin su ba fa akhafu an yaqtulun to ina jin tsoron su kashe ni ma wa akhi harunu kuma dan uwana harunu huwa afsahu minni lisanan shine mafi fasahan harshe da gare ni yafi ni iya magana saboda annabi Musa alaihi salam an ce wato ya toye ga harshe ya zaman to yana shan wahala wurin magana in ta- cikin labarai da ake bada a lokacin da aka bashi zabi tsakanin garwashi da dabino sai ya dauki garwashi ya kada baki ina dan kalalami ko kuma tsakanin garwashi da ainihi diamond aka aje mai zabi guda ina dan ina dan kalalamin shi kawai sai ya dauki garwashi bahaushe ya ce yaro bai san wuta ba daga yaro wai shi gindin murhu yana kokarin sai ya shiga ciki amma daga ran nan fa in ya shiga to daga ran nan shikenan ya tuba daga ran nan ba shi ba wasa da wuta to tun daga wannan lokaci harshen annabi Musa sai ya samu toyewa da lokacin da za a yi magana yana shan wahala kamar yadda Allah ta'ala ya ce annabi Musa cikin addu'o'in shi ya ce wahlul uqdatan min lisani Allah ka warware mani kulli daga harshe na yafqahu qawli sai su gane magana ta waj'alli waziran min ahli kuma ka sanya mani mataimaki na daga cikin dangi na Haruna akhi shine dan uwana Annabi Haruna ushdud bihi azri ka karfafi lamari na da shi wa ashriku fi amri kuma ka shigar da shi a cikin sha'ani na ma'ana ka sanya ni- ka sanya shi ya taimake ni cikin abin da ka umarne ni da shi ya Allah na wannan ainihi matsayi mai girma shine tashi da tsayuwa da ainihin walhalin manzanci da annabci ya zuwa wannan katon sarkin wannan kasar gumin sarkin azzalimi mai taurin kai fir'auna kenan ka hada ni da haruna mu tai wurin shi domin mai magani mu kawo karshen taurin kan shi da girman kan shi to shi yasa annabi Musa nan wuri yace wa akhi harunu huwa afsahu minni lisana dan uwana Haruna wasu da wasu da wa da kani ne annabi Haruna ke babba wa afsahu minni lisana shine mafi iya magana fasaha shine magana wato bayyanannen magana zaki ce mu fasaha muna ganewa ko wato kubutan magana daga rishin ganewa kai magana wadda mutane suke gane ita ce fasaha magana mai sauki magana mai saukin faɗi mai saukin ji muna ganewa ko to shi ake ce ma fasaha magana ka ba kullalla bace kai ta wani kewaye kewaye ba a gane ma kai ta kewaye ke to ba fasaha kai magana kowa ya gane shi ake ce ma fasaha da Hausa ko da Larabci ko da Turancin Faransanci ko da da Ingila ka dai yi magana da mutane za su gane ko da zabarmanci ko da buzanci in kai ma mutane amma yanzu ah, kana bahaushe aka ba magana da da zabarmanci kaga ba fasaha inda baka sa abin da aka bari kuma ba mai gaya maka ko kai kana ba zabarmi aka ma hausa kaga yi ba yi fasaha ba kuma fasaha aka yi kamar yanzu balarabe zan na ta muku surutu kaga fasaha yake amma kuna ganewa ba mu ganewa saboda ba harshen mu bane to babu fasaha za shi ne amma magana ka gane to fasaha kenan magana da yawanta in dai baka gane ta ba to gwaranci ce ba fasaha a cikinta ka arsilhu ma'iya Allah ka aika shi tare da ni rid'an ya zamanto wato mataimaki gare ni ya zamanto mai taimako na mai karfafa al'amari na ya gaskata ni cikin abin da nake gai kuma ya bada lab- da cikin abin da nake bada labari da shi daga Allah subhanahu wata'ala domin mi saboda labarin mutum biyu ya fi karbuwa zuwa ga mutane fiye da labarin mutum ɗaya ko ba haka bane labari in ka ji shi ga mutum ɗaya har yanzu dai ɗaya ɗin nan ne yake ta yawo da shi baka ji wani ya ce shi ma ya ji ba to kaga ya zamanto akwai abin dubawa a ciki in ba ya sa ba ya zamanto kamzan kuregi ne kawai yasa annabi Musa ya ce inni akhafu an yukadhibun domin ina tsoron su karyata ni amma in suka ji buga baki na kuma annabi Haruna ya ƙara maimaita kaga abu ya zaman tumi ya zaman to labari ne daga bangare guda biyu malamai suka ce wato babu wani dan uwa da ya taimaki dan uwan shi a tarihi kamar yadda annabi Musa ya taimaki annabi Haruna duk wani taimako da dan uwa zai ma dan uwa bai kai wanda annabi Musa ya ma annabi Haruna ba domin roƙo Allah ya ce Allah ka mai da dan uwan na annabi manzo kuma Allah ya ce an karba qala qad utita sulaka ya Musa Allah ya ce roƙon da kai an karma ma kasa akwai wuya dan uwa tashi cikin dare ce Allah ka mai da dan uwana mai kuɗi kamata Yana da wahala. ka dai ka ka dai taimake shi ka dai dan kakkama mashi haka ko ka ce Allah ka mai da dan uwana galibi sai ka yi wannan addu'a amma ga danka ko da yaka wannan duka iya musu amma dan uwa in ya haye kai kuma ka faɗi fa tunaninka kenan ai yasa ba za ka bai irin na annabi Musa ba ka iyawa ka da dan tsakura mai wani abu kuma in sun kare ya kara mai haka dai ai ta hakuri da shi to shi annabi Musa ta gaba dai Allah yace Allah ka da shi annabi kamar yadda nake annabi yasa Allah yace wa habna lahu min rahmatina akhahu haruna nabiyya mun ba shi dan uwan shi annabi haruna annabi mun mai wannan kyautai kuma annabi Musa ya dace da wannan Allah ya ce wa kana inda Allahi wajiha annabi Musa ya zamanto mai mai- mai- mai alhurma ne a wurin Allah yana da alhurma in ya nemi abu a mashi annabi Musa sun ji daɗin su a ce ma kana da alhurma a wurin wa ka sa alhurma ko ka sa alhurma wurin mutane wurin wani babban mutum da ke a ce kana da alhurma ya ce duk abin da kake so in dai bai yi karhin shi ba ka gaya mini to Allah ta'ala ya ce ma annabi Musa wa kana inda Allah wajiha ya kasance mai girma ne a wurin Allah mai alhurma ne Allah subhanahu wataala sai ya ce sanashuddu adudaka bi akhika qala sanashuddu adudaka Allah ya ce da sanna za mu karfafa damcanka wannan shi yake ce ma adud da larabci adud damce ma'ana abin da ake nufi za mu ƙarfafa lamarinka ya ka da ɗan uwanka abin da ake nufi kenan ba damtan ne za a ƙara ma girma ba ko a ƙara ma ƙarfi ba ma'ana ɗan uwanka da yake kusa tare da kai za mu ƙarfafa ku tare za ku yi aiki tare za a maida maka shi annabi ɗin wa naj'alu lakuma sultanan Allah ya ce kuma da sannu za mu sanya muku hujja hujja mai ƙarfi fala yasiluna ilaykuma ba za su iya kawowa gare ku ba bi ayatina saboda ayoyinmu mana fir'auna da shi da jama'a shi mun tsare ku mun kare ku daga cutar su ba za su iya taba ku ba to annaba da haka Allah yake musu bayan da Allah ya ce wallahu ya'simuka minan nas Allah ya ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam ka isar da sako abinda aka yi maka wahayi kar ka ji tsoro in baka yi ba baka isar da sako ba ka ka ci gaba da isar da sako Allah zai kare ka daga mutane kuma ta yi Allah ya ce alladhina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu waɗanda suke isar da manzancin Allah suna tsoron Allah wala yakhshawna ahadan illa Allah ba tsoron kowa sai Allah kala rawi yace kakka ji tsoron zargin mai zargi kakka ji tsoron gajeren malami kakka ji tsoron katafilan malami daga nan kuma sai aka koma oririya kabarya oririya diska diska ori ka san wannan wasan na mutanen da da ake buga da kawahuwa oririya kabarya ori duk cikin ayan ne ake wannan ya ji karai wa kafa billahi hasiba Allah ta'ala ya ce Allah ya isa ya zamanto mai taimakon mutum mai karfafan mutum mai ba mutum gudunmuwa saboda haka annabawa su jin tsoron kowa sai Allah fala yasiluna ilaykuma bi ayatina Allah ya ce antuma ku wa man ittaba'akuma da duk wanda ya bi ku alghalibuna ku ne masu galaba ku za ku yi karin fir'auna to da annabawan Allah ba wanda ya sai hausa mansu ba wanda ya sai galaba a kansu kamar yadda Allah ya ce kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli Allah ta'ala ya ce Allah ya wajabta cewa lalle ni sai na yi galaba na dina manzannina inna Allah qawiyyun aziz lalle Allah ta'ala mai karfi ne mabuwayi wata aya Allah ce inna la nansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad lalle mu sai mun tambaki manzanninmu da waɗanda suka ba da gaskiya tare da su a wannan rayuwar ta duniya da kuma ranar da masu shaidu za su tsaya kuma Allah subhanahu wataala ce a walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun Allah ce kalmar maganar mu da- ta riga ta gabata a cikin bayan mu manzanni cewa lalle su sune masu masu cin nasara za a taimake su wa inna jundana lahumul ghalibun kuma rundunan mu Allah subhanahu wataala ya ce sune masu cin nasara Sannan ma Allah ta'ala ya ma annabi Musa alkawarin cewa da kai da wanda ya bi ka, da da ɗan wanka annabi Haruna, da wanda ya yi imani da ku, to ku za ku ci nasara. Kuma sai ga sha annabi Musa ya ci nasara nan ga Fir'auna. Ba su da yawa, ba su da komi, ba su da makami, ba su da bindigogi, ba su da takubba, ba su da kibiyoyi, ba su da adduna, duk wani kayan yaƙi ba su da, amma suna da babban kayan yaƙi. Shine ayoyin Allah na tare da su. imani da Allah yana tare da su duk wanda ya imani da Allah subhanahu wataala shine wanda yake samun ɗaukaka duk wanda bai imani da Allah ba kasa yake faduwa saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana girma da ɗaukaka Amin.
wanda yake adawa da kiyayya da mu kuma Allah subhanahu wataala ya shirya shi in ba ya shirya kuma Allah ya yadda shi ƙasa Amin.
Allah ta'ala alam
Ya hasan tsoron kuwa.
Na'am?
ya hukunci rantsuwa alhali mutum ya san bai da gaskiya
baya da kyau yana tambaya menene hukuncin rantsuwa ko mutum ya san ba baya da gaskiya baya da kyau haramun ne. mutum ya rantse da gaskiya haka ya rantsuwa kana da ƙarya domin biza ka hada ka yi rantsuwa ta ƙarya kuma ka ka ci kayan mutane da bi da ƙarya ka ka hada zunubi guda biyu Allah ya kiyaye
da kuma da kuma mutum ya ce hukuncin mutum ya ce dan Allah dan dan annabi a musulunci me ya hukuncin shi Ina tambaya me hukuncin mutum ya ce dan Allah dan annabi. A ba ya da kyau ka ce dan Allah dan annabi. Sai dai ka ce dan Allah. A nan wurin ba a haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da annabi. Annabi yana da girma yana da matsayi yana da daraja. Amma a nan wurin bai kamata ka ka gama shi da Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am.
Ah, malam mat- mace ce- mace ce da mace ce cikin matan soji wanda mijinta ne ya rasu to gwamnati ya musu wata babbar kyauta to daga cikin kyautar ta ce tana neman shawara tana iya dubu cikin kuɗin da gwamnati ya ba su ta yi mishi ta yi ma mishin aikin hajji ko kuma foraji wanne ya fi dacewa
ta ce a tana cikin mutane mata waɗanda mazajen suka rasu amma kuma gwamnati ta ta taimaka masu ta ba su gudunmuwa da kuɗaɗe masu yawa ko cikin waɗannan kuɗaɗen a ba ta shawara da ta je ta mai aikin hajji da da gina mai rijiyar burtsatse a zangishin ruwa wani yahi abin da ya amfani ga mutane ya bi rijiya ta fi saboda shi shi yanzu ake hajji ba wajibi bane gare shi ya riga ya tafi abinda yake nema shine abin da za a yi samun lada abin da za a yi ta amfana da shi kuma kaga ruwa ai mutane za su amfana da shi akalla rijiyar nan kafin ta ƙara aiki mutum dubu ya sha ruwanta akalla kenan ba aksara kuma Allah ta'ala kada ya san adadin mutanen da za su sha ruwanta saboda haka ta mai aiki ta mai sadaka jariya roƙi Allah ta'ala cewa Allah ya kai mai ladan a cikin kabarin shi na'am
shi wanda ce azumin kafara ana yin shi na jere
yana tambaya azumin kafara wai ana yin shajiri kafara ai iri iri ce wanda ake jira kuma na kafara ne kamar kafaran kisan kai da kuskure jera azumin ake yi kamar kafara ta zihari ita ma kafara ce jera ake yi kafara ta rantsuwa daban azumin da za ka yi na kwana nawa ka kwana uku shi ba a jira sai in ka ga dama ka jira ba dole ba in kai yau sai ka bari sai bayan kwana biyu kuma ka yi ko bayan kwana biyu kai ko bayan kwana biyu kai in ka so kuma sai ka jira tunda ba yawa gare su kwana uku a bai kai yawan wata biyu ba da za ka jira ras saboda dukkan fara ce an ce azumin kafara ba ana yin rantsuwa kadai ba akwai na kisan kai akwai kuma mi na zihari wanda mutum zai kamanta matar shi da bayan oshi na'am da malam mutum da yake cikin azumi na kafara kuma sai kuma wata kafara ta kama shi ya za yi ci mutum na azumin kafara kuma ta kafara ta ta kama shi sai ya ƙara wannan kuma ita ma ce ya tura ta inda daban-daban suka faru ba lokaci ɗaya ba kaga idan duka sun kama shi sai ya yi su
ya ce malam mutum da ke sadaka ta alkur'ani da niyyar wa yake suna duk wanda ya karanta Allah ya ba ya kai ma iyayensa ladan to in shi ma daga cikin littafin ya ɗauka ya karanta zai samu shi ladan kuma da da kuma da kuma iyayen kuma
mutum da yake sayan alkur'ani yana rarraba yana raba ma mutane domin Allah ya kai ma iyayen shi ladan shi in ya dauka shi ma ya karanta zai samu lada kuma Allah ya kai mu uwaye bare ko kai sai kai ma kanka sadakar da kake yi a kenan wannan sadakar da kai to Allah zai kai wa uwaye sannan kuma kai karatu kai ma ka samu lada dadi bi ke
ce malam me bambancin hadisin kudusi da alqur'ani
dan mu mutane baya an yi maganar shirin nan ba zikon zan ki tambaya mai fa'ida.
ya ce malam yana sa ba shi addu'a rage mantuwa ko yawan mantuwa Wannan ma mun sha yin Ana tambaya wai a baya addu'ar da za a yi rage mantuwa. In ce mantuwa ɗabi'a ce ta ɗan adam. In ta ma yawa ya kamata ka je likita diba. Mai yiwa mai yiwa kana son aure baka samu ba. bare ka mutum ya daɗe bai aure ba yana samun irin wannan mantuwa ciwon mantuwa na samun mutum bare ka to akwai dai dalili sa'annan kuma babban maganin da za a baka addu'a ya ta addu'a ya ta roƙo Allah ya kawo masu saukin mi dan mantuwa kuma ita mantuwa ran nan mu yi magana ce mantuwa rama ce ba a mantuwa ba a zaman duniya sai dai in ta yi yawa kenan wata cuta ce da mutum za a dukawa gaban Allah ya ta roƙon Allah Allah ya mashi maganin
ya ce malam ko akwai ukuba ga matan da idda ta ta rasu mijinta ta kama ta kai bata yi bata yi ba akwai ukuba
Allah ya ce a yi abu wai akwai hukumar da za ta samu macen da a idda mutuwa ta mijinta ta kama ta amma ta kiya wata ce ita aurenta za ta yi idda wa za ta yi bai hukuma mun Allah ya ce ai kuma kuma hakkin mijinta ne ba hakkin tsohon mijinta ne da Allah ya mace kawa shine ake so a kare cikin wannan wata hudu da kwana goma a ga in babu wani abu shi domin a kubutar da mahaifa shi yasa kar ta je kuma kar ta je ta yi wani aure ta je ta yi aure da kuma hakkin wani mijin kaga an cakwalkwala da shi ma miji na biyu da iyalin da ba iyalin shi bane Tsa- tsarin Allah yana da kyau saboda haka akwai hukuma Allah ya ce a yaba ka ce ba kai Allah ya ce walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra waɗanda suka rasu a cikin ku suka bar mata matan nan za su zauna wa tsawon wata hudu da kwana goma Allah ne ya faɗa ba sai a tsaya a yi ba wata hudu kwana nawa ne wata hudu yanzu kamar kamar sati hudu ne sai kana tunanin ma mace bata kara wankan wankan rasuwar mijinta ba sai ka ji an ce a yanzu shekara ya ma ɗaya da rasuwa sai kana nan kana ta tunanin wata hudu hanya ta yi ma wata hudu har ya shekara baka ankara ba Abu- yanzu abubuwa galibi kahin ka rike wannan kuma sai wani ya faɗi an haihi yau magajinka matar shi ta haihu kana nan kana tunanin rana kaza ne ga wata kaza kuma sai magajiyarka ta haihu kuma nan shi duk sai ka rikice gaba ne wanda za ka rike wanda za ka saki haka mutuwa sai kana rike da wannan ga ranar da ya rasu kana rike da dat da komi sai wani yawa shi ma sai ka rike kana ganin za ka yi rike kuma an kwana biyu sai a yi wata kuma sai ka- sai a wata ritsin wata babba da za ta gigita ka duk wancan lissafin sai ya goge ƙwarai ko abin da ake fama da shi kenan da haka kenan mata su ji tsoron Allah ba wani abin sauri da gaugawa ba ne duk wadda ta yi gaugawa ta yi maza ta yi aure saboda mijinta ya rasu ta ki tsaya ta ta yi abin da Allah ya ce to sai ta samu cinuwan Allah na'am Yara mutum ne ce ya zo ya isko wani yana- yana shafa ido wuturi sai kuma ya bi shi sallah, sallah isha'i.
Mm.
Ya sallah take.
mutum da ya zo yana shafa'i da wutri shi kuma bai sallar isha'i ba kawai sai ya bi shi ya sallar da ke idan mai nafila ne liman mamu kuma mai farilla ma'ana mai farilla ne ya koyi da mai nafila wannan matsala ce da malamai suka yi sabani wasu sun ce ba a yi, wasu kuma sun ce ba da yana yi na'am
Ya ce mallam mu- macen da ta take aure miji wai mijin yana da haƙƙi a kanta san me hu- me hu- me ha- me haƙƙin mijin a kanta. Ta ƙi shi ta ce ba ta son aure ta ƙi auren.
wannan hanya ba mun yi taron nan ba mun yi taron macen da ta ce ba ta aure tana tare da miji yaya ta ce ba ta yi suke ta muna wace irin jaraba ce wannan ta ce ba ta san ka kai ma ba ka san mawaki ya ce idza jafaka idza jafaka biladun anta ta'lafu idan gari ya kika mutane suka kika ka sake wani gari mana sai ka samu masoya bahaushe ya ce menene gari da yawa yau sai ka tsaya ga mace matan matan suna nan sun kai guda dubu irin ta masu kyau sun ma yi ta kyau bari dai astagfirullah jarabawa ce ta Allah bari mu bar cika baki na'am Eh, Ya ce mallam yin yin tafsiri ba alarama. Hakan ya yi ya yi falala ne.
wai yana tambaya yin tafsiri ba alarama haka na yayi falala duk ɗaya ne da alarama da ba alarama duk ɗaya ne ko mun yi zama ne mun mun koyi tafsiri ne ba alarama shi yasa muke yi shi dan an matsa mun mu yi ba su dan ba ba ka ganin alarama ko alami zai goda maka tafsiri ya maka shi kada haka zanne amma dai kowane wuri da irin tsarin shi kuma sa alarama ba sai su ta mamakin kai yanzu sai an karanto maka ya sannan ka fasara ko musan malam din ya san wannan ba kawai dai haka aka tashi ana yi su ba shi kuma in ta kama wani lokaci ya muna yi saboda haka dai daidai ne da Allah ramma da ba Allah ramma daidai ne na'am
Ya ce mallam annabi Nu- annabi Musa ana mishi wahayi ne kamar sauran annaba. Mallam wa da Musa alayhi salam ana mai wayi kamar annabawa ana mashi wayi wahayin Allah ya daidai ne na'am
ya ce malam me hukuncin eh, rawani a cikin a a musulunci
wa mai hukunta rawani a musulunci sunna ne manzala yana rawani mafi yawan kan manzala mai daraja rawani ne kai shi mafi yawa kaɗan kuma za ka ga hulla ga kan annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ba yawo ba hulla ba ya tawa daga gidan shi zuwa masallaci ba hulla ba ganin shi yana yawo ba ya da hulla haka kuma da ba ku da hulluna ban san ko ina kuka samu ba na'am
yace wannan yace yace shi yana yana zuwa sal- yana zuwa masallacin juma'a ne tun wajen tun da safe yace yace kuma na ga ɗalibin makan- ɗa- ɗalibi ne na makaranta yace kusan akwai kuma wurin abinci wanda kuma ana rihe lokacin ne yana da lokaci ne wajen sha biyu yana iya ta ya je ya ci abincin ya dawo
to sai aka yi
a so yake wai ne ya shiga masallaci amma masallacin ku- amma yake so ya wurin rasuran ke wurin cin abin nasu na ɗalibai a masallacin Eh, cikin na cikin makaranta makaranta ne shi ya je tun wajen karfe tara yana masallaci abin amma sha kusan sha biyu sai ya fito sai ya zo ya ci abinci ya koma ta sai mi Ya- yana da wai yana iya yin haka daidai kafi haka yake gomi a to ba ba sallah ba ranar juma'a ba ce ya kamata ana yin wannan tambaya mutum ne ya sauko masallaci kamar masallacin cikin jami'a tun tara yana ciki in sha biyu ta yi waya ya hita wa ya zaman shi ya ci karatu ya zaman ka ci tunda ba ka sanya in za na ranar juma'a ce ka hito waje ka ci abinci ka kara samun nasuwa ka koma ya yi babu wani abinci ya halitta na'am Oh.
wannan malami ya ce wannan tambaya shi ke cewa wani ne ciwon shi bai tashi sai lokacin a ƙara shi
Allah ya sa da gaske ne wani ne wai shi ciwon shi baya tashi sai lokacin azumi ya zo ya ga azumi yanzu ya gangaro ko to haka nan ne akwai ci- cututtukan da ba su yunwa ruwa mai tsawo Da za a yi. akwai cututtukan da in dai ah, aka fara azumi kuma kaga yunwa azumi mai tsawo ce dan awa goma ake yi ko ko ya da haka nan ma in baka sha ba to in ciwon ka ba ya san yunwa idan sai ka aje abin ka tunda ba ka yi kwata kwata kai ba ka yi azumi kuma in zayi ne tana yi wa kasan azumin zayi ya yi wahala da azumin sanyi azumin sanyi gara ba sa ci ƙarin gara ba sa ci daga Allah da azumi kuma ka samu lada mai yawa kuma babu wahala ba kishowa ba yunwa sai ka gama mutum an kira sallah wa rana ta bada ma bai damu da ya ci wani abu ko ya sha bai ya haishe masallaci ma sai ya karike komai ya dawo duk babu wani abu ba ya jin yunwa ba ya jin kishirwa in kamata ya mutum mai irin wannan larura zai fi gwadawa ga sanyi in yana iya azumi to sai ya zanki barin lokacin da ake azumin ramadana ga zahi sai ya bari in sanyi ya zo sai ya ranka shi inda ba a iya jimirin yunwa zahi da kishirwa Allah ya samu dace ba dai mutum ya tabbatar da da gaske ne ba karya ba ce na'am yace malam domin ya- yace domin ya samu nutsuwa yace yake rufe ido in yana- in yana addu'a shin akwai akwai laifi a ciki wai domin ya samu natsuwa yake rage idanun shi ya rage idanun yana addu'a ko akwai laifi ka bude idanunka kawai bai kamata ka rage idanunka ba yana rage idanun babu wani dalili da ya nuna ana addu'a rage idanu ta yi jin natsuwa a'a ka bar idanunka bude ka roki Allah subhanahu wa ta'ala Na'am.
wannan shi na cewa an ce Allah na son mai yin dai yana son mai
Allah yana son mai laifi mai yin laifi kuma yana son mai yin yana dai son mai mai tuba dai ko
da
Allah ba ya son mai laifi in mai laifi Allah ba ya son shi mai tuba dai ake Allah yake so haka Allah ya faɗa cikin Qur'ani inna Allah yuhibbu tawwabina masu tuba Allah yana son su amma ba inda yace yana son masu laifi sai dai yana gafarta musu in sun tuba shi aka samu cikin Qur'ani kuma Allah ya faɗa wasu masu laifi da ba ya so mun fasikai kamar kafirai kamar azzalimai innahu la yuhibbul kafirina inna Allah la yuhibbu zalimin Allah ba ya sa azzalimai nan da Allah ya faɗa kaga ai laifi ne ko Yawwa. saboda haka wanda ne Allah yake so mai laifin da yake tuba mai tuba din ba mai laifin ba mai tuba Allah ya ce dan kana da laifin ka tuba Allah na san ka Allah ya kara mana son shi amin na'am ce malam wala dan sai la magana kira sallah
eh, malam ya ce mace ce ba mace ce ba ta da lafiya wajen ne magani sai ta game da wani ya ce mata ai sihiri ne to sai ta yarda yarda da hakan ta ce wai yarda da hakan bai da laifi malai sai ce rashin lafiya ta yi mata tsanani ta shiga mawuyacin hali ba ta da lafiya sai ta gamu da wani tana yiwa ta gaya mai matsaloli sai ce a wannan sihiri ne sihiri ne aka wata ba akwai laifi in ta yarda abu laifi tana yiwa ya san alamomin asiri in bayananta sai ya gano cewa lallai akwai asiri abu laifi ita je ta nemi maganin asirin Na'am, a kiyaye a yi magani kawai, ka yarda a tuhumi kowa, ka cewa da ni kuma a yarda. Koki suna gama mutane faɗa, cewa da ya maka asiri. Yana yiwa da gaske ne kuma yana yiwa ƙarya ce. Don su hada husuma da gaba tsakanin ku sai su ce wa da ɗan uwanka, kowa na makwabcinka, kowa na ɗan unguwarku shine ya maka abu. Dama abin da shaidan yake so shine ku yi ta gaba. kenan kaga daga ran na wanda ya ma asiri bai za kalle shi haka san shi ba kalle shi shi kuma shi ne yana yana ta tafiya ne yana in sun yi magana sa kyale su ai dai kokarin me samun mahita ba shi wannan mutum za a yi gini a ai kokarin hanyoyin da Allah da manzon shi suka ce abi domin a warware asiri sai abi su kana kyale shi kawai ba abin da ya kulla ne ake so a warware ba gaskiya
Allah ya samu dace amin na'am Eh, wannan cewa wani ciwo ne ya kama shi sai ciwon yana sa yana ganin wasu abubuwa za su fita shi daga jiki
ya zama shi cikin addini kai rashin lafiya ce gare shi yace sai ke ganin wasu abubuwa kamar za su yi tashi daga addini ya za yi ya zama shi cikin addini kai hita wasu wasi ne na shaidan kawai yawaita a'udhu billahi minash shaitanir rajim sahabbai sun gaya ma annabi haka nan, sallallahu alaihi wasallam yana samun wasu wasi nan mun karanta ai karshen karshen hisnul muslim mun karanta ko ba haka ba cewa idan mutum ya ji kamar yana zagin Allah ko yana zagin annabi shaidan ne kuma nauyi ne na ciwo sai ka ji kamar kana zagin Allah ko kuma ka ji kamar addini ya ishe ka kana son ma ka rabu da shi to ina za ka na addini za ka shiga to shaidan ne Allah ya ce wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah idan lokacin da shaidan ka yana tunzura ka yana ingiza ka kai wani abu wanda ba daidai ba ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda haka kakka hita kai zaman ka kuma ka yawaita a'udhu billahi in kana kai kare ka dawo cikin mutane in wannan tunanin ya zo ma kai kadai to dawo cikin mutane in kuma cikin mutane ne yi magana bari yi shiru wannan shirin da kake mutane na ta ɗibi kai kana jin kana tunanin banza ai da wani amfani tunanin wani can wani abu daban ka yi hira da mutane ka dawo ka zangi dawowa cikin mutane kana hira hirarka da mutane tana son shi ɗaya rabu da kai kyani na'am yawa da an tsanto an kawo tabzi kenan mai su yi ilimi tabzi tabzi da na wani ta matsa Eh, wannan ba mu zana wata rike ta mai ta zuwa bashi to mai zo kuma kwaye ta kawai
to sai zana wata
yawa an kuma mita akwai wata, wata mata a can lahiyar turai ne take ta aiko da kuɗi jika ɗari hudu da ashirin ta ce a sa cikin asusu na marayu da ta labari ke da mutu Masha da ake abu.
Allah. Wata mai wa Allah da kasashen turai wace kasa ce?
Hmm? wata wanda ana san ta- a turai Daga da gare kasa- kasar tu- kasashen turai. Kasashen turai ko?
eh da ƙasashen turai A ta ce ta ga a wannan bayanai da ake kan kulawa da asusun marayu da muke yi ta aiko kuɗi jika ɗari hudu da ishirin ta ce a sa cikin wannan asusun Allah ya biya ta Allah ya saka mata da alheri kuma Allah ya saka muku da alheri kadaggan da kuke bada kuma Allah ya biya kowa ya saka muku da alheri dala goma ishirin talatin arba'in da kowa yake bada jika jika biyu jika biyar akwai wanda kullum goma yake sa shi ma cikin asusun kowa Allah ya saka mai da alheri Allah ya sa kowa ya cinta abin shi ranar alkiyama Allah ya sa kowa wanda ya zamanto cikin abin da zai kai gidan aljanna Allah ya saka mata da alheri Allah ya kara mana irinta ya rauta mana ire-irenta maza da mata kuma mace ce mace ce kallabi tsakanin rawan nake mace mai kamar maza in ji bahaushe Allah ya saka mata biya ta Na'am, ko wani ne wanda shi ɗan sa doyi. Waɗanda suke bara addu'o'i Allah su ba da biya mu kowa magana. Allah ka samu cika da imani, Allah ka raba mana asiri. Allah ka shayi mana hawaye mu, Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu gaba ɗaya. Allah ka samu kari da duniya lafiya. Allah ka kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin yankin mu, cikin kasashen mu gaba ɗaya ya Allah. Allah ka taimake mu ya Allah ka yadda mu daga kangin rayuwar da muke ciki ya Allah Allah kawo mana saukin ta ya Allah kawo mana saukin tsadar rayuwar da muke fama da ita ya Allah Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu arziki da wadata ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya suna nan ko suna asibiti ko suna gida suna ji ya Allah ka ba su lafiya Allah ka warkar da su ya Allah Allah ka sa su samu lafiya ya Allah Allah ka sa ba mutuwa ce za shi ba ya Allah Allah ka sa shi ya ce tsare lokaci ya Allah Allah ka tada su ya Allah Allah ka sa ka fara ci gare su ya Allah waɗanda suka riga mu rasuwa kuma Allah ka ji kansu da gafara ya Allah Allah ka sa su huta Allah ka gama mu da su gida aljanna Allah ka sa mu hada aljanna ya Allah Allah ka sa mu hada aljanna da su ya Allah Allah ka sa mu hada da su a cikin aljanna ya Allah Allah ka kare mu daga jahannama tsare mu daga jahannama Allah ka tsare mu daga jahannama Allah ji duci dubu miliyan tsakanin mu da jahannama ya Allah ka nisantar da ita da mu ya Allah Allah ka nisantar da mu daga jahannama ya Allah Allah ka kare mana jami'an tsaron mu da inda suke ya Allah da shugabannin mu ya Allah da talakawa mu da malamai da almajirai da mawadatan mu da yan kasuwan mu gaba da ya Allah da ma'aikatan mu ya Allah duka Allah ka tsare mu ya Allah ka kare mu daga dukkan abin da zai musguna mana rayuwa daga dukkan abin da zai cutar da mu cikin rayuwar mu ya Allah Allah ka kare mu daga rishi ya Allah Allah ka shirya mana ƴaƴan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah Allah ka shirya da su ya Allah Allah ka kimtsa su ya Allah Allah ka sa su abin da suke ya Allah Allah ka kare su daga dukkan masu cutarwa ya Allah Allah ka kare su daga dukkan waɗanda za su sauka daga godaban tarbiyyar ka ya Allah Allah ka shirya su ka kare rayuwarsu ya Allah daga sharrin mutane da aljannu ya Allah Allah ka sanya su zaman to manyan gobe ya Allah Allah ka sanya musu natsuwa da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka kare su ya Allah daga dukkan wani abu da zai cutar da su ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka samu kare da duniya lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ba ba ya addu'a aure ba